أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiƙe wanda muke cikin wannan littafi na iziya idan ban manta ba yau muna ranar juma'a sha biyu ga watan jimadal akhira shekara 1446 hijiriya wanda shine sha uku ga watan sha biyu watan disambar shekara 2024 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba darasin da muka yi na ƙarshe a wannan littafin muna cikin bayani kan rukunnan hajji ne rukunnan hajji ko wanda mun gani rukuni guda biyu daga cikin rukunnan hajji yau zan mu tashi rukuninta na uku wanda na farko shine ihrami mutum yayi ihrami yayi niyyar hajji rukuni ne na farko kenan an yi bayani kan ihrami bakin gwargwado Allah an fanar da mu da bayanin da ya wuce haka zalika Allah amfanar da mu da rukuni na biyu wanda shine dawafi bayanin da ya wuce kuma muna roƙa Allah ya amfanar da mu da sauran karatun da zan yi nan gaba rukuni na biyu na haji kamar yadda muka gani baya shine dawafi wanda zaka yi dawafi daga Ka'aba ka kewaya kewaya bakwai wanda kana farawa daga menene yadda muka gani eh Hajarul Aswad ko kamar yadda Hausawa suke cewa wurin shan dodo ko za ka yi bismillah ka subbanci wurin ka yi in kuma ba ka isowa ka nuna wurin kenan ko ka kewaya ka kewaya kana addawo'inka kana azkar ɗinka kana karatunka kana kewayawa in ka zo rukunin limani shi ma in ka samu ka shahe shi in ba samu ba shi ma dai ka wuce in ka dawo hajar aswad ka yi ɗaya mun gane ko kenan sai ka zo inda ka fara nan ne ka yi ɗaya sannan ka ci gaba da kewayawa ka kewaya ka kewaya ka zo nan kayi biyu sai kayi guda nawa guda bakwai an gane ko wanda mun gani a baya a na uku na farko idan ka zo kana hudo damtsanka ko ga namiji hudo damtsan shi na hannun dama ya kewaya haka sannan kewayen kullum ya kasance ka'aba tana hannunka na hagu kenan ba ka kewaya ba ka'aba tana hannunka na dama a hudu sauran kuma sai ka yi mi sai ka lullube in ka samu hali wurin kewaya wannan uku na harko da sassafka za ka same shi za ka ɗan kewaya da ɗan sassafka da ƙarfi-ƙarfi wanda a darasin bayan mun ga dalilin da ya sa aka shara'anta wannan ko yau insha Allah zan mu tashi qaulul musannif rahimahullah ta'ala malam yake cewa ar-rukun salisu rukuni na uku na hajji shine as-sa'yu bayna as-safa wal marwa tafiya da ake yi tsakanin dutsen safa da dutsen dutsen marwa bala ya ce ma saba'atu ashwatin zaka yi wannan tahiya a lere tur guda nawa guda bakwai an gane ko bisafa yabda bisafa zaka fara daga safa wa yaqtimu bil marwa zaka ida a marwa kenan kaga na'am bar mu yi da bayani wa ya'uddu al bada'u shawtan war ruju'u shaw'an shawtan zaka lissafa ale daya retur daya mun gane ko kenan in ka tahi daga safa ka tahi marwa kai daya daga marwa ka dawo safa kayi biyu daga safa ka je marwa kayi daya kenan kaga sabanin mi safanin dawafi dawafi sai ka zo inda ka fara ake lissahawa daya haka ne ko shi kuma safa da marwa duk tahiya lissahi ne dawowa lissahi ne an gane ko wato malamai duk sun je cewa daga cikin rukunin haji wannan safa da marwa rukuni ne daga cikin malaman da suka je haka imam malik ya je akan haka shafi'i haka zalika an samu ruwaya ɗaya daga cikin ruwaya ta imam ahmad shi ma ya je rukuni ne an samu ishaq wa abikauri an gane ko haka zalika umar da jabir da aisha radiyallahu anhu ajma'in sun je cewa dole ka kewa ka je wannan sa'i bayan safa wal marwa sun je akan cewa wato wajibi ne an gane ko sun je akan cewa rukuni ne wa in kan zan buga cewa su abu hanifa wato da Hassan al-Basri sun je cewa ba wannan bane ba rukuni bane balle dai cewa wajibi ne zan mu ga wasu malamai sun je akan cewa Safa da Marwa tahiyan rukuni ne min arkanil hajj amma wasu sun je cewa akan wajibi ne saboda qaulullah subhanahu wataala inda aka samu wannan din sun kawo Allah subhanahu wataala ya ce faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima an gane ko to wanda suka je akan cewa ba rukuni bane sai suka kawo akwai riwaya shaza wanda Allah ya tsawafa bihima amma zance mafi inganci wanda ya rinjaye wallahu ta'ala alam cewa rukuni ne daga cikin rukunna haji as-sa'i baina safa wal marwa kenan dole kai sa'i din nan baina safa wal marwa ka je daga safa ka fara ka je marwa ka dawo ka je safa haka har sai kai wannan wato so bakwai kenan an gane ko na'am wato kuma daga cikin hujjarsu da suka kawo cewa ba wajibi bane wa inkan mun ganin cewa rukuni ba rukuni bane wa inkan cewa rukunin yahi zama karhi sun kawo hujjar cewa ai an tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam wato yani ayi da ya ce ko wurin taqdimi da ta'khiri sai ya ce if'al wala haraj if'al wala haraj da wancan ruwayan wallahu ta'ala ala daga cikin malam ya ci gaba da cewa wala yasihu illa bi taqaddumi tawafi wala yushtaratu an yakuna tawafin wajiban shi wato safa da marwa in zaka yi shi ana son dole bai inganta malla yace dole sai kai tawafi sai ka je kai tawafi ka kewaye Ka'aba amma kun ba dole bane sai tawafi na tilas zaka zo kai tawafi na mi na nafila kuma in kana so bayan tawafi ka je kai mi ka je kai safa da marwa an gane ko amma kuma kaga yace bai yiwa ka zo kawai kai safa da marwa ka zo ka yi baka yi tawafi ba an gane ko kenan so ake dole sai ka yi mi tawafi sannan ka biyo ka yi safa da marwa ba za ka zo ba ka yi mi safa da marwa shi kadai sannan ka dawo ka yi tawafi an gane ko kenan abin da aka yi so shine ka zo ka yi wato tawafi sak ka yi da tawafinka ko da tawafi ne na nafila sannan ka zo ka yi safa da mura mun gani a darasin baya cewa gare ka kai bako da kashe ana son ka yawaita sallah kuma ka yawaita tawafi ka yawaita yin sallah kuma ka yawaita yin tawafi ka yawaita yin nafila saboda kaga duk sallar da za kai a can sallah guda farilla ko nafila kamar sallah dubu ɗari ne anan mun gane ko farilla ko nafila farilla in ka yi ta kamar kayi dubu ɗari a nan a nafila kamar kayi nafila dubu ɗari a nan ƙwara ɗaya an gane ko har mun ga saɓanin malamai suna ganin cewa gare ka kai kai ta sallolin ko kai dawafi amma aljamu aula min tarjih kamar yadda muka gani a baya ka yawaita sallah ka yawaita dawafi kenan ka ga damar ka zo kawai kai dawafinka kawai ka zo ka kewaya so bakwai ka tahiyar ka ba umara ba ba haji ana yin dawafi ka zo ka kewaya ka tahiyar ka ka zo ka kewaya ka tahiyar ka na'am malam ya ci gaba da cewa na'am wa yustahabbu fihi shurutus salah ghayra istiqbal wal mukus na'am mala yace daga cikin abin da yake shar'i a cikin tawafi a cikin sa'i bayan safa wal marwa afwan wanda rukuni ne daga cikin rukunin haji sharadi ne an sa sharadi in zaka yi wannan sa'i bayan safa wal marwa sharadin da kake yi a cikin sallah mustahabbi ne ka yi shi mun gane ko mustahabbi ne abin da kake yi a cikin sallah kenan ne yana sai ya kwatanta ba yana da kyau in ka zo saka yi sa'i bayan safa wal marwa a kasance kana da arwallah shi ne ce ma ghairul istiqbal amma da yake tahiyar ne ba dole ba sai ka yi tahiyar istiqbalul kibla an gane ko saboda tahiyar haka da haka ne ita kuma kibla tana can kenan zaka bata in zaka je zaka in zaka je daga safa ka je marwa ka'aba tana wannan hannun hagu dinka in ka dawo daga marwa zaka je safa safa ka'aba tana hannun mi hannun damanka mun gane ko kenan ba sai ka fuskanci alkibla ba wace irin tahiya ce za ka yi kana fuskanta alkibla a nan kaga zai yi wahala kenan yace ghairu istiqbal alkibla a nan malam yana kwatanta ma dai ka yi arwalla ne ka tsarkaka ka zo yanda ya kamata malam yace wal muksu ala safa wal marwa wa du'a wa alaihima yana da kyau ka samu dama mustahabbi ne ka jima akan dutsen safa haka zalika ka samu dama mustahabbi ne ka jima akan dutsen marwa sannan ka yi ta'adda a saman safa ko ka yi adda a saman marwa an gane ko walaysa fi zalika haddun wannan tsayawar da za ka yi ba a ce ba a ka yi minti kaza ka yi minti kaza wannan jimawan da ake son kai kawai ba a kididdige shi ba sadifan daituwa wani irin jimawa ne kake so wani irin bukata ne gare ka wurin Allah wani irin nutsuwa ne gare ka a addu'a wayan kan cewa ba kowane lokaci saka samu daman jimawa a wurin ba bala yace ma wal yahdhar mimma yaf'aluhu al ba'd min al jari min as safa ila al marwa bala yace sai kuma ka kula kai kokari kan kai irin yanda wasu suke yi tun daga safa ya huta da gudu har ya isa marwa daga marwa ya huta da gudu ya iso safa an gane ko kakka ya haka bare ma wallahi wurin ba kowa bane zai ma iya gudu in dai ba athlete bane ba kai ka ce duka wannan wurin gudu zaka yi ka yi da sashi akwai tahiya gaskiya ba kowa ba zai iya to mallam yace kar kai wannan yace ina ne zaka yi gudu inna ma yushra'u al-jayr lirajul duna al-mar'a yace bar dai an shar'anta gudun nan ne namiji ne zai yi gudu banda mace kuma shi ma ina ne zai baina milainil ahdaraini tsakanin wannan wato hutulun nan da ke da kwai tsanwaye akwai hutulu da ke da kwai tsanwaye da aka saya tsanwayen hutulu to da an so nan namiji ana sanya huta da gudu amma banda mace ya wuce wurin nan walau rama walau ramala fi jami'i sa'ihi ajza'ahu amma ko da mutum zai yi sassabka ya dan yi guje-guje kaɗan haka a cikin safa da marwa da yayi ya wadatar mashi wa qad asa'a sai dai ya munana wa kadhalika law lam yarmi bil kulliya ko da ba duka ba yayi to wannan kenan malam da yace ma yana daga cikin eh sharadi mustahabbi ne daga cikin sharadin safa da marwa sharadin sallah kenan nan malam yana son kai tahara azo in zaka yi safa da marwa ka zo da tahara ka tsarkakakka yanda ka gani so da yawa zaka ga kana cikin sa'ayinka bayan safa wal marwa ko kana cikin tawafi sai ka sha annabi an tada ikama an yi kiran sallah an tada ikama kawai tsawa za ka ka sai ci alƙibla ka yi sallaka saboda duk inda kake sau ne an gane ko duk inda kake da jama'a akwai sau za ka fuskanci alƙibla ka daga nan ku bi ku bi sallah ku yi sallolin ku kenan ka ga in baka da arwala kana sa'ayi kuma a yi kiran sallah a tada ikama kan ka huta ka dawo ka gani shi da yace yustahabbu ana so ko a yi zo da menene da menene arwala kenan na'am sannan wato mace wadda take haida mun gane ko macen da take haida kamar misali ta yi da tawafi an gane ko in ta yi da tawafi kuma tana haida za ta iya yin sa'ayinta babu babu haraja a cikin shi in kan koda kai baka da arwalla zaka iya yin sa'ayi amma abinda aka yi so mustahabbi kai arwalla hadisin ibnu umar yace idza tafat bil baiti ثم حادت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة idan mace ta yi dawafi ta yi da dawafi a bait kuma ta zo bukan ta yi safa da marwa jinin haida ya zo mata ibnu umar ya ce kawai ta yi wato sa'ayinta ta yi sa'ayinta bayan safa wal marwa malam ya ce kinan anan zaka mace za ta iya yin sa'ayinta ko da wannan ya zo mata an gane ko amma ka yi inda hali ka zo da tsarki shine aula shi yahi zama wato sunna malam da yace ma wal mukusa ala safa wal marwata liddu'a mustahabbun kaga in ka zo saman safa da marwa an ce ka dade kai ta addu'o'i mustahabbi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan safa da yayi tsaya akan safa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده sannan yayi ta addu'a wannan la ilaha illallah din da ya karanta ta so uku yayi tsaye daga safa ya fuskanto alqibla an gane ko daga dutsen safa ya saito alqibla yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده sannan kuma yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'adda yayi ta'adda an gane ko sannan sai guje-guje wannan da aka ce ma tsakanin danjoji guda biyu kaɗan ya ɗan guje-guje su ma dai da ɗan wahala bare a ce da mala ya ce ma mutum kai ya gudu duka shine na ce maku in duka wurin ne in ba athlete bane ba kai baka iya ba an gane ko tahiyan ma ka je da ɗan tahiya sannan wurin gudun ma dai da ɗan tazara kaɗan haka ba wani dogon tazara ba ne amma da ɗan tazara to idan aka zo nan mace za ta yi tahiyar ta normal amma namiji zai yi sassauka ina ne aka shar'anta wurin nan mun gan shi a sira ko a durusu ɗinmu na sira mun gan shi wato lokacin da hajar matar annabi ibrahim da ta zo da ɗanta Ismail da ta ashe shi daidai wato kusan Ka'aba yana kuka yana jin yunwa tana tashi tana nema mashi mi abincin da za su ci ko wani ruwa ta samu shine ta zo daidai ta hau dutsen safa ta leƙa ta leƙa ko ta ga wani abu ta sauko za ta dutsen marwa da ta zo setin ɗan nan nata sai ta huta da gudu kai ya ganta in ya ganta sai ya ƙara kuka to shine sai ta fita da gudu kai ya ganta ya ga alamunta sai ta je dutsen mi marwa ta leka shine ta yi wannan abin so bakwai shine aka sanya mana shi a cikin aikin hajjin mu ko cikin umaran mu to shine wurin gudun nan an ɗora shi alama da ka zo zaka ga hutulu tsanwaye daga sama da ka zo daidai hutulun zaka huta da gudu kai ma a matsayin ka na mishi ka huta da gudu kai tsallake wannan hutulun sannan sai ka yi tahiya amma su kuma mata a nan kawai tahiya suke an gane ko mata a nan ba a sunanta musu ba gudu a cikin wato hajji a cikin sa'ayi kai na'am saboda annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo daga nan shi ma gudun yayi kuma mun gani annab sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni manasikakum an gane ko sannan sahaba bayan shi duka sun yi koyi da shi in an zo nan kawai gudu ake yi karka sa wato ragganci Allahumma illa in baka iyawa an gane ko sai dai in baka iya gudun ne ko da wani larura ko wani abu wannan makamancin wannan Allahu ta'ala alam sannan daga cikin hikimar da ta sa ba a sa mace ba ta yi gudu yana daga cikin hikima kaga dai yanzu mace in zata yi gudu misali dole watakila wani abu daga cikin sitirar ta zai kashafe ya yi izhari ya bayyana an gane ko ita kuma da mace ake son ta lullube kanta gaba daya ba san komi na ta bayyana to an zo in zai ta yi gudu kaga ya za ka gane sai kawahuwa sun bayyana kuma gudu ai bai yiwa ma da wannan sai ta dan tattare to kai ma namiji da yake yiwa dan zane ne kasa kuma daman wurin sa shi sai ka yi sai ka daidaita ka ware ba yanda in zaka yi gudu kai yama tubur tubur ka hadi an gane ko mala ya ce ma a rukunin rabe rukuni na hudu daga cikin rukunan hajji waqufu bi arfa tsayuwa da ake a arfa ko mala ya ce sa'atan min al-layli min laylati nahari yace ka samu dan lokaci daga cikin wato daren yanka daren suka kenan wal waqufu rakiban afdal in zaka samu tsayuwa kana saman abin hawa yafi illa an ya kuna bidabatihi uzur sai dai ya kasance wato abun hawan naka dabbar naka yana da wani wato wani uzuri wal qiyamu afdal min al-julusi in an zo tsayuwa aka fi so tsayuwa ta fi wato zama fifi ko an zo shi yasa aka ce ufu bi arfa an gane ko ufu bi arfa tsayuwa akan arfa don ka zo ka zamna in kai tsayuwar yahi an gane ko shine anan muna tunatar da junanmu kaga da aka ce wuquf zahira abin tsayuwa aka ce to shi yasa kuma eh, muna tunatar da junanmu sallar dare me ake ce mata qiyamu qiyamul layl tsayuwar dare shine zaka gani da yawa daga cikin malamai suka ce tsayuwa aka fi su ta tsawaita an gane ko tsayuwar ta tsawaita zaka ga so da yawa za a zo qiyamul layli ina ji nafilar ka ta gida ma ta hita tsawo nafilar ka ta wuni to fi sabilillah ka zo kiyamul laili zaka yi tsayuwar dare ka zo kana karanta rabin safa safa daya kiyamul laili aka ci ka jima kana karatu shine yafi fifiko akan me akan karamcin karatun nan mun gane ko wa in kan ba a ce ba bai yi ba amma al afdaliyya shine ka ja karatu ka ja karatu ka yi karatu sosai wanda bai iya doguwar tsayuwa ya zamna ba farilla ba ce ba gare ka sallar farilla shi ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man amma bin nasi falyakhfif wanda ya sha mutane sallah ya rangwamta ka duba sahabin nan da ya isko annab sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin dare yana qiyamul layli ba so bai ya tsere annabi ya ida mi bakara ya zo mi ali imran ya shahida ya zo nisa'i ya shahida a tsayuwa daya qiyamul layl kuma ai ana annabi ba shi kadai bai ke sallah saboda qiyamul layl ce ake amma sallar farilla ce dole ka sauƙaƙa ma mutane wanda ya huto kiyamul laili kuma ya san ya huto ya ba da lokacin shi tunda aka gama za a yi gaba ɗaya aka yi hassana wannan wato a yi shi gaba ɗaya don haka duk wanda ya huto kiyamul laili ya daure ya tsaya a yi kiyamul laili da shi in ya gaji ya zamna falahu nisful ajr an gane ko in ya gaji kuma ya zamna ya huta can ya tashi ba kasawa bane ba an gane ko ladan ka ne zai rage in uzuri gare ka ka zamna kana da niyyar cika sallar ka duka daga tsaye to kuma uzuri ya zo ma ka zamna Allah ya gada mai baka ladan duka da doriya an gane ko ba dole bane sai a ce to saboda jama'a saboda kaza kaza kaza yana da kyau a yi duba saboda kaza din nan amma shi ma wannan a duba shi wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wataala ya mana gafara kenan wuqufu bi arfa tsayuwa akan arfa tsayuwa aka hiso ba zama ba wala yajlis mala yace wala yajlis illa li ta'bin mutum ba zai zamna ba in ba wata gajiya ba ya gaji sosai wal'ufin haran ma imam wajibun tsayi wannan da rana tare da imam wajibi ne nam yujubar biddan bi iza taraka wato in kamar wannan wato zaka zub da jini dole sai kayi in ka sai kayi yanka wato in ka bar wannan in ka bar tsayi wannan tare da imam shi wuqufu bi arfa an tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alhajju arfa ai hajji arfa ce an gane ko kuma da aka ce ma wuqufu bi arfa ba zuwa ba za kai kai ta neman dutsen arfa sai ka tsaya kan shi an gane ko gonar gaba ɗaya arfa ce kai ka je lokacin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal du'a du'a yawm arfa fiyayyal addu'a da za kai ranar da za kai addu'a ranar arfa ko wa khairu ma qultu ala ana wan nabiyina min min qabli abu fiyayya abinda nace ni da annabawan da suke gaba kamin ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kayi ta addu'a kayi ta shirda addu'a in Allah subhanahu wa ta'ala ya ma muwafaqa kayi tsaye kayi ta addu'a kayi ta addu'a kayi ta addu'a rana ce ta huddo menene kes na addu'a daga ƙasa kuma ranar amsa ce kuma ranar gafara ce an gane ko kamar ka ɗauka a ranka kullum muna ba da misalin nan yanzu sai a zo a ce ma an baka an baka daren yau daren yau duk abin da ka roƙa an baka garanti to ya kake tunani ka yi barci duk abin da ka roƙa a ce daga yanzu daren yau har asuba an baka kai kawai tambaya a baka kaga ai ba barci to can ma haka ne garanti zaka sa ka yi ta'adda saboda ita adda ka san yana daga cikin sharaɗin a amsa ma addu'a ka sa yaƙinin za a amsa kawai Allah na roƙe ka bani za kai garanti gare ka a cikin zuciya kullum muna bada misalin nan wato akwai malam wasim ko yace yana da kyau idan ka je addu'a ka je addu'a kamar mu ne yaƙinin da kake da za a addu'a roƙon ruwa an jima ba a yi ruwa ba za a addu'a roƙon ruwa to kowa sai ya ɗauko bi paraplu shi ya ɗauko bazarar shi ina za ku za mu addu'a roƙon ruwa to kuma an jima ba a yi ruwa ba to kuma lahiya zuwa da bazara saboda muna da garantin muna ɗi da addu'a ruwa za a yi shi yasa muka ɗauko parapluie ɗinmu don kan mu shige kan kan mu dawo gida kaga ai yaƙini ne garanti to ko gobe ka roki Allah da irin wannan yaƙinin Allah amsa za ka yi na sani shi halas halas to addu'a ka ta karbu karkar kuma dinga roƙa Allah kuma kana da shakka ni ho ba yau ba ake addu'a nan eh an yi tayi an yi tayi shiru to kai ka sha ma ka amshe ta kawai ka je garanti saboda addu'a mumini ba ta haduwa kasa ko a amshi addu'an nan a baka abin da ka roƙa mun gane ka roƙi Allah ya baka miliyan 20 aka amsa aka baka ko a a ba amshi addu'an nan ba bara a baka abin da ya yi addu'an nan sai aka ce to shikenan ka roki miliyan 20 sai a nema ma wata miliyan 100 ko kuma wannan addu'a a ce a ba duniya ba za a amsa ba yadda sanadiyar ka roki kaza Allah ya ce an baka aljanna to ka gani ta ƙarshen ta hi daɗi ba eh ta hi daɗi kaga sai amma tanadin addu'a ka kai mumini addu'a ka bata haduwa ƙasa kawai roƙa ka yi garanti in kaga ta haɗe ƙasa baka roƙa ba da garanti amma da ka roƙa da garanti duk ƙasƙantar da kai ga wurin Allah shi kaɗai ya isa ma abin nan ba tare da wani ba shi kenan wato addu'an nan taka bi iznillahi rabbil alamin ta karbu kenan kawai abin da ya muna saura mu samu yaqini wurin amsar addu'a wurin Allah subhanahu wataala Allah amsa mana to kaga wannan a kaɗai shine wuqufu bi arfa wanda idan ka bar shi ka bar hajjinka sai kuma wani lokaci ka tsaya ka yi addu'a tukuru ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala don abin da kake so a arfa. Wannan abin hudu su ne rukunan hajji gaba ɗaya, su ne dole sai ka kawo su sannan hajjinka wato hajjinka take inganta. Mun fahimta ko? Sannan sai malam ya ce mana fasulun, fasali na gaba, fi ahkamil al'umara, ko? Al'umaratu sunnatun fil umri marratan. ita umara da muke ganinta sunna ce a same ka dai a rayuwarka ka samu umara ko da so ɗaya to sunna ne an gane ko sunna ne ka samu umara so ɗaya a kamar yadda muka ga ita haji farilla ce so ɗaya ami a shekarunka a rayuwarka to ita kuma umara sunna ce ka same ta so ɗaya a rayuwarka duk wanda ka biyo baya kuma ya zama mi haji in ka ƙara ta zama mi da ɗauwi ta zama nafila wannan ta farko ita ce farali an sauke farali shi yasa zaka ji a ce an ji a sauke farali farilla da take kanka yanzu duk wanda yake mukallafi to hajji ta zama wajibi kan shi inda yana da iko zuwa farilla ce akan shi liman istata'a ilaihi sabila radda ka sauke kuma ta sauka daga kanka ka cika rukunnan ka na musulunci cip cip in yaso kuma wanda ka koma ya zama mami tatawuyi nafila to haka zalika ita ma umara malam ya ce ma sunna ce ka same ta a rayuwarka so daya in ka same ta in ka kokoma to kuma wannan nafila ce na'am in aka ce umara shine ka tashi ka je ka'aba ka zo ka yi dawafi ka yi sa'ayi ka yi aski ka yi saisaye ko kuma ka yi kolo wannan shine umara bi kulli khulasa wato kuma na'am ana ce mata umara wato malaman lugha suka ce ana ce mata umara saboda a shekara ko kowane lokaci zaka iya shiryawa ka ce na tafi umara an gane ko fil umri ana yin ta a shekara kawai duna tauqit ba ta da lokaci amma ita hajji ai kaga lokaci gare ta ko miqatu zaman an gane ko amma ita kuma umara miqata din ta kawai a rayuwarka ne kawai kowane lokaci sai ka tashi ka ce ka tafi umara yanzu a wannan watan da muke ciki mutum ya ce na tafi hajji kaga bai yiwuwa sai an jira watannin hajjimul hajji sun kama amma na umara yanzu haka sai ka tai gobe ka tai an gane ko to shi yasa aka sa mata umara malamai sun shi akan cewa hukuncin ta nan kaga malam ya bada cewa wato sunna ce sunna ce amma akwai wasu malamai wanda sun shi akan cewa a ita ma wajibi ce farilla ce kamar yadda hajji take farilla haka zalika sunna haka zalika ita ma umara farilla ce an gane ko dole ka yi ta na'am amma abin da yake wanda yake shine rajih wallahu ta'ala a'la wa alam cewa ita dai umara da kake ganin ta sunna ce ka same ta su ɗaya a shekararka a shekarunka in kuma kai ta maimaitawa nafila kai sai Allah subhanahu wataala ya yi muwafaka saboda me yasa ta zama ita sunna saboda ta zama cikin haji haka da hadisin da yazo dakhalatul umara fil hajj ila yawmil qiyamah ai umara ta shiga a cikin haji muslim ya rawaito shi hadisin jabir umara ta shiga cikin haji har zuwa ranar tashin kiyama kenan ita sai hajji ta zama farilla ita kuma umara ta zama sunna saboda ita hajji ita ce babbai kuma duk abin da ake a umara ka yi shi a cikin hajji an gane ko da a ce akwai wani abu da ba a yi a hajji ba a yi a hajji wanda ake yi a umara shine za a ce daban kamar misali mutum ne ya samu wankan janaba janaba ta kama shi mun gane da ya je ya yi wankan janaba sifatul kamal ai ya ɗauke mai ha'ar wallako sai ya zo ya yi sallar shi mun fahimta ko to amma da a ce me ake ce mashi da yi wankan jaraba sifatul kamal kuma ya zo ya arwala kaga ai nurun ala nur ne ya kara haske sama haske an gane ko amma baka ce ba dan mutum ya yi wankan jaraba sifatul kamal kuma ka ce mai sai ya sake arwala sannan ya yi sallah to haka zalika umra take shi yasa ta zama sunna wato ba zaman in mutum ya yi haji to sunna ne gare shi wato umra an gane ko daga cikin falalar wato akwai hadisan da suka zo wanda za su ta mana yin umara da yawan yin umara daga cikinsu wanda ya keɓance umara a cikin ramadan ta haifalala hadisi na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umaratu ila al'umara kafaratu lima bainahuma daga yin umara wannan zuwa wata umara da zaka saki abin da ke tsakanin yana sa a karkare ma zunubanka mun gane ko daga umarar wannan zuwa umara da zaka yi ta gaba to abin da ke tsakanin ana karkare ba zanubanka ka duba ka gani bawan Allah yadda muke zuba zanubai a duniya Allah mana gafara to wannan yana sa ana karkare ba zanubanka yasa in Allah subhanahu wataala ya baka dama ka yawaita yi ka yawaita umara ka yawaita zuwa hajji ka yawaita zuwa umara an gane ko hadisi na biyu shi ma yana kwadaitar da mu da yawan yin hajji da umara shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajja والأمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبز الحديد والذهب والفضة wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita bibiyar umar hajji da umara kamar in kai hajji kai umara kai umara misali kai umara kuma kai hajji ka yawaita yin mun fahimta ko ka yawaita yin hajji da umara in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ita hajji da umara annabi ya ce suna tace suna tsarkake mutum daga zunubai da talauci mun gane ko daga zunubai da talauci talauci aka fara daga talauci sannan zunubai kasan kowa bai san talauci an gane ko eh kowa bai san talauci amma wani in kace mai ya yawaita zuwa sai ya ce kawai ai ta kashe kuɗi ana zuwa ana kashewa ka duba wa in naje sai na kashe kusan kaza kuma in an je kuma a koma duk shekara dai kai kai ta kashe kuɗi haka to ya wannan kashe kuɗin da kake kana zuwa kana yin yana karkare ma talauci ne annabi daga faɗar sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha bai faɗin zance daga san ran shi duk abin da ya faɗi wahayi ne aka aiko mashi to idan kana yawan mutaba al'umara da yawan mutaba alhaji da ka samu dama ka je umara da ka samu dama ka je haji ka je umara ka je umara ka je haji da ka samu dama Allah subhanahu wataala yana karkare ka yana wanke ka tsakaninka da talauci ana raba ku da talauci sai yayi can yi can sannan zunubi tsakaninka da zunubi ana watsa ku zunubi yayi can yi can ana wanke ka daga zunubi to ka duba ka gani dan Allah bawa Allah aka ce babu talauci ba zunubi ya kaganka ai alhamdulillah Allah subhanahu wataala wala muwafaqa Allah kama mana sai annabi ya bada misali kamar yanda wato ziga zigi yake wanke eh karhe daga datti ko kuma zinariya daga datti ko kuma azurfa daga datti yanzu idan aka sa karhe cikin ziga zigi cikin wuta ba yana hudda mi ake ce mishi ba yana hudda datti ko in za a sanya zinariya ko azurfa aka ziga shi aka ziga shi sai kaga zinare ta huto mai kyau dattin ya yi can ita ta yi can ƙarhe in kasa azurfa cikin wuta ya yi can ta yi can ƙarhe in kasa shi ka duba yadda ƙarhe yake dawowa mai kyau yawon wuta ta tsabtace mi ta tsabtace shi daga wannan dattin to haka zalika yawan zuwa hajji da umara su suke tsarkake mutum daga talauci su tsarkake shi daga zunubai Allah mana muwafaka kaga ai wannan hadisin kana gani yana kudaitar da mu yawan mi mutaba al'umara da hajji ka yawaita zuwa da ka samu dama ka tai da ka samu dama ka tai da ka samu dama ka tai na'am eh ba karamin musiba ba ce Allah tsare mu da shi Allah tsare mu da shi wallahi ba karamin musiba ba ce na'am yace kadal faqara an yakuna kufra ko Allah Allah kare mu Allah kare mu to ka gani sai mala ya kawo mu hadisi na gaba yace al'umrata fi ramadan ta'dul hajji ta'dul hajjatan ma'iya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin umara a cikin watan azumin ramadan tana daidai da hajji tare da rasulullah ne wa in kana akwai ruwa da aka kawo cewa babu wannan ma'iya mundarji ne ƙari ne yazo a cikin hadisin amma wannan hadisi yazo muttafaqun alaihi umara a cikin ramadan ka yi umara a cikin ramadan za a baka ladan hajji tare da annab sallallahu alaihi wasallam mun gane ko ga ka samu umara a ramadan kaman ladan hajji ne a tare da annab sallallahu alaihi wasallam wallahi sahabbai sun yi gaskiya da suka kawo karan masu kuɗi suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusur bil ujur yace annabi suka ce annabi wallahi masu wadata duk sun tahi da ladan da kunna sun kwashe lada kawai duk sun tafi da ita sun tafi da ita suka ce annabi ya ce ya haka suka ce sallu da kama nu salli za su yi sallah kamar yadda suke yadda mu ma zan mu yi sallah haka zalika suna azumi kamar yadda muke azumi wai tasaddaquna bi fuduli amwali da sauran dukiyarsu kuma suna sadaka to kaga in kai Allah ya wadata ka da kudi kawai sai kai ta zuwa eh a ce duk wata sai ka je kawon ko zulubai kawon ko talauci ka zubda sa a hanya kawai Allah mana muwafaka Allah mana gafara eh baban zaba sai ayi ta zuwa ana dawowa ayi ta zuwa ana dawowa akwai romo ana wankuwa daga talauci ana wankuwa daga zanubi Allah wadata mu Allah wadata mu na'am na'am wato kuma ana akwai wani bayani hadisi ya zo daga Ikrima bin Khalid ya ce annahu sa'ala ibn umar ikrima ya ce na tambayi ibn umar anil umarata qabla al-hajji mutum ne bai yi hajji bai je ya fara yin umara ya ne ka iya fara zuwa kai umara kan kai hajji sai ya ce ibn umar ya ce la ba'sa ai babu lahi akan wannan qala ikrima sai ikrima ya ce qala ibn umar ibn umar ma abinda ma ya ce bayan ya ce ba lahi sai ya ce eh tamara annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja ai annab sallallahu alaihi wasallam ma umra ya fara yi kamun yayi mi kamun yayi haji saboda kaga eh me ake ce mashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya so zai yi umra am sulhul hudaybiya ko lokacin da aka yi shekara ta shidda ko bayan hijira ya so zai yi umra suka hana shi ai kaga lokacin da ya haji ba hajjin shi da ya hajjatul wada haji ta ban kwana ce yi ya zo umra suka hana shi baɗi ya zo kuma da sahabbai aka sake da aka yi consis aka yi mai ake ce mashi tafahun tsakaninsu da kafirawa da aka turo suhail ko suhail annabi ya ce sahalallahu amrahu Allah ya salhanta ya sulhunta ya yassare ya sauƙaƙe al'amarin gaba ɗaya tun da dai suhail aka turo an gane ko to kaga annabi baɗin ya dawo ya yi umara da sahabbai sai daga baya aka yi wato hajji mun gane ko kenan mutum ba laihi bane sai ka je ka yi umara sannan ka yi hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya fara yi Allah ya mana muwafaqa mallan ya ci gaba da cewa wa arkanu ha arkanul hajj ma adal wuquf rukunnan umara da kake gani sune rukunnan hajji banda mi banda wuquf bi arfa tsayuwar da aka yi da arfa ita ce babu ita a cikin mi umara an gane ko rukunnan hajji mun gan ihrami ka zo ka yi ihrami ka zo ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi su ne rukunanta an gane ko shi ne mana ya ce ma wato daga cikin bayani ya ce kaga za ka yi ɗawafi ka yi ihrami sai ka zo ka yi ɗawafi sai ka zo ka yi sa'ayi kenan nan kaga mutum sai kuma ya bar rukuni daga cikin rukunanta an gane ko to umarar shi bata cika ba an gane ko shi kuma aski da za kai bayan ka'i da umara ko ka yi saisaye shi kuma wajibi ne ba rukuni ba in ka'i da umara sai ka zo ka yi aski ko ka yi kolo kenan aski na saisaye alkasura dan rage gashin naka amma sample ko kuma ka zo ka kwashe shi duka na'am alhalku ko alkasaru bala ko ka yi saisaye ko ka kwashe duka an gane ko ko ka yi aski ko ka yi saisaye sai malam ya ce walaha miƙatani ita ma umara kama hajji tana da miƙati guda biyu az-zamani wal makani kenan akwai miƙati na inda ake dokar ihrami akwai na lokaci yace ma makaniyun wa huwa miqatul hajj inda ake dokar ihrami inda mutum zai doki ihrami mun gane shi a cikin miqat na hajji ko da annabi ya zana su sai yace hunna lahunna wa liman ata bihinna min ghairi ahlihinna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan miqat din nan na mutanen da suke wurin ne waliman ata alaihin da ko wanda ya biyo ta hanyar nan min ghairi ahlihin da wanda ba na jama'a wurin ba an huda miqatun ne ne juhufa ya lamlam zata irq da zulhulaifa na madina ko to duk wanda ya biyo ta nan nan zai dauki miqati shine malam yace ma makaniyun na wuri kenan wa huwa miqatul hajji duk inda ake ɗaukar miqati na hajji nan ne na umara illa fi haqqi man huwa bi makka amma wanda yake cikin garin makka kuma fa innahu yuhram min al-hill zai huto daga sarari ya dauki ihrami ina ne sarari akwai hududul haram wanda hudud tuka wato cikin haram kake kenan sai ka huta can wajen gari an gane ko kamar a ce ma wato hududul haram eh, misali garin da magaram haka shine hududul haram misali to in zaka dauki miƙati kai a matsayinka da kake cikin garin da magaram sai ka je wata kanya haka an gane ko ko kashe wani mai ake ce mashi murya mun fahimta ko kashe wani babban tarki haka kenan hududul haram nan ba ka ɗauki miƙati ba wayin kana akwai malaman da suke ganin kawai dan maka ɗauki miƙati a makka kawai a gidanka amma in umara ce wato lasiya ma malikiya sun ce sai ka huta wato hill inda ya huta daga cikin hududul haram shine yace fa innahu fa innahu yuhrimu min al hill zaka huta a sarari can ka ɗauko ba cikin ba cikin harami ba wal afdalu an yuhrama min al-ji'ran bala yace amma abinda aka yi so mutun ya je ji'ran ne ya dauko ji'ranati ya je can ya dauko ji'rana wato mutun ya je ya dauko ihramin shi ya huta daga makka ya je ji'rana ya dauko wa zamani huwa jami'u ayyamus sana shi kuma lokacin da ake umara na lokaci shine gaba ɗaya lokacin kwanakin shekara duk in ka samu dama kawai je ka kai umaraka a nan zan mutamala ya ce al'afdalu ya ɗauko daga jirana ko cewa annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ɗauko daga jirana shi yasa na san malam ya ce mai al'afdal amma wallahu ta'ala alam malamai sun ce tun da lokacin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ba ummul mu'minin aisha dama akan abdurrahman dan uwan da ya je yahuda ta ta ɗauko wannan ihrami ta zo ta yi umara lokacin da aka zo hajji an zo hajji ta ɗauko umara da hajji wato sai ba ta samu ba jinin haila ya zo mata bayan hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan za a koma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk ƴan uwana su zo kowa ya koma gida da ladan hajji da umara ni kuma in koma da ladan hajji kadai ummu na Aisha ta ce ba ta yarda ba a nema mata solution rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdulrahman dan uwanta ya zo ya kai ta tan'im ta ɗoko a huta daga wannan ko a huta daga gari kenan a je wurin da ake ce mai tan'im ta ɗoko ihrami ummu na aisha ta tahi tan'im tare da dan uwanta abdulrahman ta ɗoko ihrami can tan'im ana ce ma masallacin masjidu aisha to shine malamai suka ce anan malam ya ce a ɗoko daga irana ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗoko daga irana ya ɗoko amma da ya tura aisha kenan tan'im ya tura ta da akwai afdaliyar jirana kan tan'im da ya ƙara tura ta jirana sai ya tura ta tan'im shi yasa wasu malamai suke ganin kaje ka ɗauko daga tan'im masjid aisha shine aula mun gane ko sannan wanda kuma suke ba wurin miƙati ba ko ba su cikin ihrami ba su cikin wato hududul haram kama a ce mutum miƙati miƙati a ce misali miƙatan 'yan kano inda ne maka ko miƙatan 'yan kano sai sun zo ina magarya to wanda suke nan hanye su ai ba a ce sai sun koma magare sun doko ba kamar wanda suke babban tabki da ina ne ina ne ka akai magare to su wa'annan kuma daga gidansu suke dokowa ai kaga ba cikin wannan hududul haram ba suke ba su shigo misali cikin da magaram din ba ko sun huta daga mi hududul haram kuma ba su kai zuwa miƙati ba su in za su doko ihramu su daga nan suke dokowa cikin gidanka nan ne wannan ɗinka miƙatinka sai ka doko mi ka ɗauko ihraminka ka huto da talbiya ka iso na'am malam ya ce maka sai siffar umara malam ya ce wa siffatuhu wa siffatul ihrami biha min istihbabul ghusl wa tandif wa ma yalbisu wa ma yahramu alaihi min al-libas wa at-tib wa ghayr dhalika kal hajj yace shi siffar ihrami daga cikin ta kaga ai akwai talbis kai istihbab kai ghusl kai wanka kai tsarkaka ka ɗan shafa turarenta ka daidaita ka sanya kayan da ake sanyawa na ihrami ba ka sa ɗinkakkun kaya an gane ko kamar yadda muka gani yadda dai ake ihrami mun gane shi a baya ko ka zo ka sanya zanen nan ka ɗauro shi ka ratayo zane sama an gane ko sai ka ɗaure da kyau ka zo cinkoso kuma ya faɗi tunda baka sa komi jikinka sai wannan kayan yadda ake yin hajji yadda ake ihrami na hajji haka ake ihrami na na umra an gane ko kenan ihramin hajji da ihramin umara kusan takriban duka nafsu shay iri ɗaya ne ba su da bambanci wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am malam yace wa yukrahu tikraruha fil amil wahid na'am malam yace makruhi ne ka nana ta umara a shekara guda kai tayi kai tayi kai tayi to kaga ina hadisin da muka gani na baya sai yasa mala ya kashi makruhi hadisin baya cewa yi ku bibi umara da hajji ku yawan bibiyan umara da hajji to nan malamai sun ce mala yana nihin wato a cikin bulaguro daya ka tafi misali umara kawai shikenan sai ka je da an kwana bi ka sake ka sake ka sake kai a matsayin ka wannan lala suka ce a bulaguro daya ba za ka maimaita umara ba an gane ko amma dai zance wanda yake rijaye marin jayi wallahu ta'ala alam zakka iya yin umarka ka maimaita ka maimaita kawai kai dai ka saita in ka zo sai ka danyi aski rabi ko kai kasar kai menene tafsir ka rage gashin ka da ya dan kwana bi gashi ya hoto ka je ka sake in kana so an gane ko tunda kaga ai tsakanin su tsakanin umara zuwa umara wato ana karkare maka zanubi an gane ko kaga wannan zance shine wato ibn al-qasim ya rajjaha cewa wato mutum zai iya maimaita umara ko da a balaguro ɗaya ne ka maimaita ta iya gwargwadon dai yadda zaka yi tunda dai aski shi anan wajibi ne ka samu gashin da zaka gashin da zaka aski mun gane ko sai malam yace wa tufsadu bil jima'i wa ma fi ma'anahu idza waqa'a qabla inqida'u arkaniha umarka tana lalacewa idan kai jima'i ko kuma makamacin wannan in baka yi da rukunanta ba baka yi da rukunan umara ba ka zo misali ka yi ihrami sai ka zo gida kawai ka yi jima'i ka sadar da iyalinka ko wani abu makamacin wannan to ya baci sai ka saki ko kuma ka yi dawafi kan ka yi sa'ayi ka yi a'a sai ka yi da komi an gane ku sai ka yi da komi sannan ka yi yanar in baka yi da ba wato umararka ta riga ta lalace kamar yadda muka gani shi ma a cikin abubuwan da suke bata haji sai dai cewa bambancin umara in ita umarar ta bace an gane ko kawai kai je kai ta istighfari ga Allah subhanahu wataala kai ta istighfari ga Allah sannan ka koma ka sake doko ihrami kamar da wata kambacin da mun fahimta kana umara ne ka je kai ihrami kawai da ka zo gida daman da iyalinka ka zo kai ihrami kan kai tawafi kawai ka sadu da iyalinka kai kaga umarka ta yi ta lalace sai ka yi ta istighfari ka roki Allah Allah ya yahi ma ka zo da abin da ba a son a zo da shi ka yi ta istighfari Allah subhanahu wataala ya maka gafara ka tuba ga Allah sai ka je ka saki an gane ko amma zaka gani haji ita kuma haji in ta bace daga cikin wa'annan abubuwan zaka yi da ta haji an gane ko amma kuma hajjin ka a bace take amma sai ka yi da sata ita kuma sai ba ka dawo ka saki mun fahimta ita umara istighfari da kai ka sake ka kai tsaye daga inda daga inda ta bace ita kuma haji sai kai ne sai kai sai ka yi da sata kuma sai ka zo ka yi ne sai ka zo ka na'am sai ka zo ka sake ta wato shekara ta gaba Allah mana gafara na'am sai bayani kan ziyara ko na'am ziyara da kuma ladubban zaman madina wannan ina ji sai dai sai dai darasi na gaba ko yana da ɗan tsawo ko mu je da shi a gurguri na'am na'am malam yace idan kharaja al-insan min makka faltakun niyyatuhu wa azimatuhu ziyaratu nabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya ida da makka ya hoto daga makka to ya sa niyya an gane ko zai je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam iz ziyaratuhu sunnatun majmu'un alaiha saboda ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce wanda malamai sun hada akan sunnar ziyarar shi wa fadilatun murahaba fiha wata farala ce wato wadda aka kwadaitar da kai a cikin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko fa iza ammahu za'irun la yushrik ma'ahu ghayruhu li'anna alaihi salatu wassalam matbu'un la mutaban kenan idan mutun ya tashi ya je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam su sallama an gane ko karka sa wani kuma daban tare da shi saboda shi annabi bin shi ake wato ba shi ba yake bi an gane ko mutum ana son idan kaje kaje ziyara kaje masallacin annabi anan ke da kwai falaloli shi ma iya falalolin shi an gane ko daga cikin falalolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi hadisin Jabir bin Samura cewa yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala sammal madinata tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu madina tayyiba mai kyau an gane ko mai dadi kenan an gane ko kaga ya kamata wanda sunan ma Allah subhanahu wataala ya sanya mata almadina madinatul rasul taba kenan ko taba na'am haka zalika hadisin abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal madinat kalkir tukhrijul khabith na'am khabith la taqumu sa'a hatta tanqal madinat shararuha kama yanqal khiru al-khafthul hadid ita madina kamar wurin ziga-zigi ne duk wani mutumin malalaci mutumin banza yana fitowa ana hudota kiyama fatta tashi sai an tace duk mutanen banza daga madina an hudo su an gane ko sai an hudda kowa duk wani mutumin banza bai shiga ta sai an hudo shi ai zan mu gani cewa ya wannan dajjal ko ina sai ya shiga banda ina banda makka da madina sannan wallahi akwai wata nutsuwa da take zo maka wanda min haisu la tahtasib in ka shiga madina ba san daga inda take zo maka ba kawai ka ji rayuwar ta sauya an nitsa kake ka ji shauki na zamanta an gane ko tana da daɗin zama sannan mutane ne mutane ne masu mi kowa yana son ya maɗan uwan shi alkhairi kowa yana son mutane ne masu alkhairi masu son juna zuwa za ka kai tuntube mutum kai tuntube da shi ko ka tata shi ya zo ya baka hakuri eh mu yanzu zaka wuce da Allah ka taka malam Sufyan ana masallaci ai sai ya harare ka to wallahi kai zaka zo kai tuntube da shi ka taka shi yana zamne yace malish malish ya hakuri yana baka hakuri yana yana hakurkurta ka kan kai ka jiyo ka bashi hakuri zaka ga akwai nutsuwa a cikin ta an gane ko mutanen cikin ta insan mutane ne malam mutanen kirki akwai hadisi na gaba da yake nuna falalabta a cikin madina ne ke da kwai raudatun min riyadil janna wani dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna cikin masallacin annabi annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna an tarbar da take tsakanin wato gidana da zuwa minbari na wannan kewayen nan wani rauda ne wani dausayi ne shardan ne daga cikin dausayi na aljanna kaga aljanna a duniya ka samu ka shiga ka zamna kai nafila ka roki Allah subhanahu wataala eh kaga akwai daraja akwai falala sosai ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga inda yake kwance ka biyo ta nan ka gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mashi sallama sai an maido mashi rayuwar sai an jiyar da shi sallaman nan ya amsa to ka duba ka gani a kullun a kowane lokaci mutum nawa suke gaida rasulullah kuma annabi sai ya amsa sai ya amsa to ya ne rayuwar da annabi yake a cikin kabari ka duba ka ga yadda jama'an suke wucewa a zo a wuce jama'a lodi lodi min kulle fajin amika suna gaida rasulullah kuma amsawa aiki ka zo ka gaida shi ka zo da nutsuwa ka wuce kana magana ƙasa-ƙasa saboda la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'da an tahbata a'malukum wa antum la tashurun innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa zaka ga in zaka wuce gurin sannu sannu ake san kana wucewa ka gaida annabi ka yi mashi sallama Allah zai jiyar da shi sallaman nan ya tashi ya maido maka ya kake gani annabi ya amsa ma sallama addu'a ce wa sallama addu'a ce kace amincin Allah da rahamar shi da albarkar shi ya tabbata gare ka ya rasulullah ya maido ma ya ce kai ma amincin Allah da rahamar shi da albarkar shi ya tabbata gare ka ai ba karamin addu'a ba ce Allah mana muwafaka akwai ruwaya da ta tabbata ko daga nan kama annabi sallama Allah ya zai isar mai da sallama kuma zai mai doma daga inda kake kamar sallama Allah subhanahu wataala zai isar mashi da wannan sallama kuma shi rasulullah ya maido maka sallaman nan sannan daga ciki falalan wato ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin shi yace salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin fi ghairi hi min almasajid illa masjid alharam yace kai sallah guda a cikin masallacin nan nawa yafi kai sallah dubu a wani masallaci in ba masallacin Ka'aba ba sallah dubu shi masallacin Ka'aba dubu nawa dubu ɗari in kai sallah kuma daidai take farilla da nafila in kai farilla guda ɗaya a masallacin annabi in kai sallar isha a masallacin annabi kamar tafi ba hau ta'adilu ba ya ce an gane ko ba ya ce ta'adilu ba cewa yi salatu fi masjidi haza khairun tafi ba tana daidai da ba tafi sallah ɗari tafi sallah alf salat sallah dubu a wani masallaci haka zalika in kana fila ɗaya kamar kayi fila dubu ne kagan yana da kyau ka shirya in Allah subhanahu wataala ya fusa ka ida ka kai ziyara haka zalika hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwadaitar da a daure ta kankana ta daure rihal dan ibada yace la la tashuddu rihala illa ila salas masajid baka illa ila salasati masajid ba a daure mi ka daure kaya ka tashi ta kankana sai ibada ka dai wani masallaci ibada ziyara ba a yin shi in ba masallaci guda uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidi haza wannan masallacin nawa ya nuna masallacin shi na Madina wa Masjidil Haram da masallacin Haram masallacin Ka'aba wa Masjidil Aqsa da masallacin Qudus to wannan kana tashi dan ziyara dan ibada ta kankanas ka daure kaya ka je muttafaqun alai hadisin da kenan ka je ta kankanas ziyarar wannan masallatan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo zaka gani cewa wato akwai falaloli da yawa akan ziyarar wato annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika da ziyarar kabarin shi da kuma wato wurare kenan na'am mallan ya ci gaba da cewa akwai hadisai da yawa wanda lokaci ya kure ba ma kawo su ba dukan su insha Allah Allah mana muwafaqa sai mallan ya ce wa yustahabbu an yanzila kharijal madinati kharijal madinati na'am fa yatatahharu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana siyabi thumma idza dakhala al masjida bada'a bir ruku'i na'am in kana waqtun tajuzu fihi nafila wa illa bada'a bil qabr bil qabr al sharif na'am wala yaltah wala yaltasiqu ويستدبر القبلة lokaci ya yi ha na da tsawo ko wadda mu tashi nan adabu adabu ziyaratul madina wannan ladibban ga wanda zai shiga ziyara madina ne za a shiga insha Allah ina ji nan ya kamata mu tsaya ga wanda ya zo zai je madina kenan da ziyara abin da ya kamata mutum ya ziyarta insha Allah nan zan mu tsaya fata abinda muka yi daidai Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi kuma karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya yahi mana zanuban mu insha Allah muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka da zuwa hajji miraran wa tikraran da zuwa umara miraran wa tikraran Allah subhanahu wataala ya karba mana ibadun mu gaba daya fa naktafi bi hadha subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh